إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم شاهد قوة ربيع الأول hijiran fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1447 a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin al-khattab a ci gaba da karatu a littafin at-tajrid as-sarih al-hadith al-jami' sahih wanda babban malami a Sheikh Ahmad ibn Abdul Latif Az-Zabidi ya rubuta wanda an aihe shi hijira tana da shekara 813 ya rasu hijira tana da shekara 893 Allah subhanahu wataala ya ji shi da rama Allah sanya albarka a abinda zamu karanta ya rabbal alamin zamu tashi kitabu na 40 wanda shine hadisi na 1540 da hudu Allah subhanahu wataala amfanar da mu dukkanin abubuwan da zamu ji na hadisai ingantattu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kitab din shine kitabu ma jaa fil harth wal muzara'a kitabu ma ja fil harfi wal muzara'a kitabu ne wanda an kulla shi dangane da abubuwan da suka zo na dalilai wanda suka nuni a bisa halacci na alharf noma wal muzara'a da kuma dashe shine noma na rani alharf noma na fartanya da kuma almuzara'a noma wanda ya shahi dashe kamar dasa kayayyaki wanda suke na furwi ko kuma kayayyaki na dangin abin nan dabino ne abin da ya shahi dangin su mangwara ne da sauran dai ababe da ubangiji subhanahu wataala ya yi ni'imar shiga bayan shi babu fadlin zarf wal ghars wannan babin zai bayyana mana fadalar da take tattare da azzar'i zangarniya wal ghars da kuma kaya wanda yake nan da shi ma'ana noman kwaya abin da zai zamanto kwaya ta abinci da kuma algars kayayyaki waɗanda suke na dashe an anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghris gharsan aw yazra'u zar'an fayakul minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah wannan hadisi daga Anas bin Malik Allah kare yarda a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min muslimin babu wani daga cikin musulmi ya garsa garsan zai da zai dasa da shi wannan yana nuna mana fadalan musulunci saboda lafazin ma min muslimin babu wani daga musulmi kaga ya hudda wanda ba musulmi ba kenan abusa wannan lafazin inda wanda ba musulmi bane ba zai dasa da shi ko shibka shibka kenan wannan fadla da za a hadi ba zai same ta ba aw yazra'u zar'an ko kuma zai dasa wani abin da shi fa yakul minhu tayrun a samu wani tsuntsu ya ci au insanin ko bil adama aw bahimatun ko dabba illa kana lahu bihi sadaqa face sai ya zame mishi sadaka ma'ana an bashi lada sadaka kenan ya samu sakamakon wannan abin da ya zamanto ya aikata ya zo a wata ruwaya wa masu rika lahu sadaka kai in ma sata akai mangwara ne ka dasa sai wani ya zo ya saci ɗiyan mangwara ko kuma kayan abinci ne sai wani ya zo ya saci abin da ka dasa wala zara'u lahu ahadun babu wani ɗaya da zai tauye illa kana lahu bi sadaka face sai ya zama mai sadaka a wani lafazi na imam muslim manzara sassan ya shiga wajen wata ana ce mata ummu mubashir al-ansariya mutumin madina ce sai annabi sai ya ce mata man garasa hadan nakhl wa ya dasa wannan bishiyar ta dabino a musulmin am kafir musulmi ko kafiri sai ta ce muslim sai ce la garsu musulmin garsan babu musulmin da zai dasa dashe wala zara'u zar'an babu wanda zai sa wata shibka ko ya shibka wata shibka fa ya akula minhu insani dan adam ya ci wala dabba ko dabba wala shay'un kai ko ma menene illa kanat lahu sadaqa face sai ya zame ma asalin wanda ya wannan da shan sadaka a wata ruwayar yace la yadkhulu an-nara min ashabi hadhihi shajara ba mutanen bishiyar ta dabino ba za su shiga wuta ba kaga wannan duka yana nuna mana fadla na da shi ya zo a wani lafazin sai ce mamin abdin babu wani bawa kaga lafazin mamin abdin ya hada ayyan makana kenan tunda aka ce abdin bawa ko mawa ne a wani lafazin sai ce mata in kafiri ne za a bashi a duniya saboda kaga in kafiri ya aiki wanda yake na sadaka ko aiki na wanda ake samun lada shi tunda ai bai da kaso a lahira Allah subhanahu wata'ala ce ba komi ya hana Allah ya karbi sadakokinsu ba illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli face sun kafirce ma Allah da manzo Allah subhanahu wata'ala saboda shurutu qabulil amal akwai mi al-islam al-iman kaga kenan su kuma babu to yanzu kafiri sai sadaka kafiri sai tausayi kafiri sai wani taimako wasu malaman suka ce wannan zai zama an khaffafa mai a azaba ta wuta tunda kaga akwai waɗanda 'yan wuta za musu takafifi daga matsayin da suna darkin asfal sai a mai da su ban kaɗe na sama ko kuma a zai zama to maimakon daraja kaza sai a rage musu daraja azaba to amma wannan ba a samu ba dalili akai amma wanda yake dalili shine za a iya bashi a duniya yanzu ga kafiri ne yake sadaka to ka'ida ai kaga sadaka tana hana watsewa dukiya to yanzu sai dinga samun haɓaka duke shi dalilin wannan yam haƙullahu riba wa yarbi sadaqat to kaga sai zama yana samun haɓaka musabbabin wancan abin da yake ko a cewa misali kafiri sai dinga yin gaskiya cikin kasuwancin shi ko dinga kyautata aikin shi misali to kaga zai samu ci gaba gwargwadon wannan saboda haka illa kana lahu bihi sadaqa face sai ya zame sadaka a gare shi wannan kaga ya kama na shi a babe wanda yake nuna fadalin zarf wal ghars shi yasa Imam al-Bukhari a Kitab al-Adab ya kawo na hadisi a babu rahmatin nas wal bahai baban da yake nuni a bisashin kambil adama da kuma jin kan dabbobi wannan kuma a kai tsaye kawai yana ba da sakon fadalar da take tattare da shuka kuma misali sai ka shuka itaciya ta dabino ko ka shuka mangwaro yanzu wannan mangwaron da ka dasa in ya zama ya yi ɗiya dubu misali go ƙwallon wannan shi ma sai a yi wata bishiya to kana da lada shi ma wancan sai a yi wa kana da shi ma wancan sai a yi wa kana da kaga akwai lokacin da ladan zai zama mustamir ka taɓa shifka wata uwar dabinuwa wannan uwar dabinuwa har yanzu akwai ta taɓa kunnanta to kai asalin wanda ka sa uwai kana da lada kai asali wanda ka sa kaka kana da lada ka leƙa ka ga irin wannan garabasa shi kan shi ma da binan mujarradin kan ya waɗi shekara na wuce in ka sa mangwara kan ya lalame ya mutu ya tsufa shekara na wuce to duk wani rashin ne kana da lada cikin shi in ka noma gona hatsin da ka samar in aka ɗebi iri to duk irin da za a yi wannan irin da shi hallau ladanka mustamirun ne yana tafiya kaga wannan yana nuna mana fadala in musulmi ne kaga irin wannan garabasar da gare sai kuma fadala ta noma yana da kyau mai saboda ai rayar da ɗan adam duk mutumin da zai zama sila na rayuwar bil adam fi kullu zati kabila rataba sadaka duk abin da yake da rai in ka ciyar da shi kana da sadaka to ina ga ka noma abin da ɗan adam za su ci ko dabbobi za su ci kaga kenan harkar noma yana da dimbin fadala saboda rayar da al'umma ne sannan kuma abin da ya sa na wasu malaman suka ce aka yi kaidi da musulmi saboda mafi yawa za ka ga musulmi in zai sa yana ihtisabi sai aka yi amfani da agalabiya aka ce mamin musulmi saboda musulmi yana wani za ka iya samun ladan abu ba ma tare da kaka ka ba kuma mafi yawan ma masu shiga aljanna za ka ga tanani yanzu wanda ta ba karen ruwa ya sha ai ba ta taba tunanin ruwan wannan da ta ba kare ba ta taba tunanin ma zai sa kai babu wani abun da ta gina abin ba ma an ba ta yi tasabi tare da ita ba mutumin da ya cire kai wannan kaga bai taba tunanin wannan zai kai shi aljanna so da haka wani abu ne da baka baka shi a kaba sai kaga kuma in Allah ya gode ma aikin shi kenan babu ma wannan kuma yake nuna hadarin irin mutanen da zaka ga su kuma ba su ɗauki ba girbewa shibka komi za ka ga cewa wai za sa'afin arbi wayin fusilil harsa wan nasir wayin fusilil harsa wan nasir ga gani sau da haka duk lokacin da zai zamanto tawalla ya jagoranci sa'afin arbi zai zamanto ya dinga kai komo a ban ƙasa wai fisidil harsa wa nasal zai kuma dinga gurɓata yana ɓata alharsa kayan noma wa nasal da kuma dabbobi to akwai wanda duk lokacin da zai samu wata dama to za ka ga wannan ɓarnai ita ce za ta biyo baya ƙonawa kamar yahudawa kaga sun yi fice wajen nan gurin girbewa batawa za ka gadin mafiya shi yasa da Allah subhanahu wataala ya yi umarni ga yahudawa na banu kainuka sai Allah ke cewa ma qatatun min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wal yukhzi al fasiqin Allah ce ma qatatun min linatin ba ku zama kun girbe wata bishiya wadda take ta dabino aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha ko kuka barta tana tsaya bisa magangaman ta bisa jijiyoyinta fa bi idinillah Allah ne ba ku dama kenan ku ba barna bace ku kai Allah ne umarce ku da ku yi wannan saboda wata hikima saboda yin haka nan din ai kaga barna ne yin abin nan ne to amma sai aka ce Allah ne ya sa ku dan kar su ga ya za a yi ku ku aikata to ba aikin ku bane aikin mahalicin abin ne gabaki ɗaya subhanahu wataala saboda haka kuskure ne a samu musulmi kai ka shubka shubka amma amfanin kuma mai gamewa ne kai ne za ka zo ƙofar gidanka ko sai ka shubka wata bishiya yanzu wannan bishiyar da ka shubka ta ka shubka to ai amfaninta ya game mutane to baka da damar kawai gaba gaɗi kurum ka ga dama ni nasa ni zan yi kaza babu wani sababi ka zama ka cire shi ma wannan kuma laifi ko a gonarka akwai masu wannan shibka ce ana kwatance da ita a ce in gaje gurin kuka kaza akwai adadin tsuntsayen da a shibka sun yi shekarsu da ɗiyansu wata ta yi kwai bata ƙyanƙyashe ba wata ta yi kaza wata ta yi ɗiyanta tana koya musu tashi wasu aljannun suna sama wasu na ake zuwa a yada zango mai tsahiya ya sha rana gurin gurin huta ne shi yasa kaga aka tsine ma wanda zai je bauli ko kashi a gurin da aka yi kawai sai mutu ya zo don bakin ci kawai sai girbe ta wai ana zancen taka ma kaka balantana kuma wanda ma ba taka bace to kaga iri-irin wannan abubuwan dole sai mun yi hattara sai ka yi tausayi kai yanzu gidan karkace ciki kawai ya ka zo ba su to ba tsammani kawai ka ji an sa ka tafila ana rusa ya za ka shi to kawai tsuntsaye sun yi shirin sun yi abin nan kawai shi kenan ka zo kawai a kama sara kawai a kama sara burin su tashi su yi ta kai kawo suna ta zagaye wani ya tarar da wani mutum ya tar da wata tsuntsuwa sai ɗauke ‘yan ɗiyanta sai sa sai sa cikin raunin shi abin sai ta biyo take kewaye ka take abin a nan sarasar da aka zo sai ce manzara hadi fibine ha auka makar waye ya musibantar da wannan a kan ɗiyanta aka ce gashi ta nan sai ce mai damata ga gani sau da aka aka ɗauki wannan wani ɗin sai ya ɗauka ya je ya maida kai yana ma buɗe ya yi ta mahaita shige inda ɗiyansa to kaga irin wannan abin kale ka hutsun su guda ɗaya to naka kuma tili باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد الذي أمر به باب ما يحذر baban da zai bayyana mana zai mana bayani a kabin da aka tsawatar min a waƙibil ishtigali na ƙarshen sakamakon shagaltuwa bi alafi zarbi da da da da makayi wanda yake na noma aw mujawazatul haddi ko kuma ƙetare iyaka allazi umira bihi wanda aka yi umarni ma'ana mutum ya zamanto kawai abin da ya sani gona noma duk inda ka ji hirar shi kawai ina ka wuto gona ina za ka kawai inda ka ji shi ka damuna waje ka zawo bana akwai abinci ya aka kai mu ai kawai kaza kawai duk inda ka ji shi bai da aiki kawai sai duk gaba ɗaya wannan in shi yana na to ya hukumci wannan ana bi umama radiyallahu ta'ala al-bahili radiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a sikkatan wa shay'an min alati al-harfi fa qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulu hadha bayt qaumin إلا أدخلهم الله الذل إلا أدخله الله الذل أبو أمامة يأتي أنم سسر آسكا يا قوت هورتنيا وشيئا من آلة الحرث دوانا أبنرك هاويا فقال يأتي سميت رسول الله سيقول ديغا هورتنيا يغني دا هاويا سيأتي سميت رسول الله سيقول نغانا سسينا لا يدخل هذا بيت قومين wannan makaman na noma ba za su shiga gidan wasu mutane ba illa da farahun lahuzin ya Allah sa kaskanci cikin wannan gidan ta fartanya da hauya ya ce a nan sai ya ce duk gidan da kaga wannan ba gidan da za sa na ya kaskanci ya shiga gidan ka gani to shi ne malamai suka ce a nan gurabin da ake ne wanda zai shagaltar da manomin da bin Allah kamar noman da zai shagaltar da mutumin da bin Allah ka ƙarshe mi zai jawo mai kaskanci ko kuma a sahabbai karan farko da wa'anda aka sani da wannan wanda suke ba musulmi bane to sai ake dora musu haraji kenan duk wanda suke da wannan sai zaman to masu iro na ana dora musu haraji to zullun na kenan dora mi taki su ne haraji saboda asali yahudu aka fi sani da noma da gwanance da wannan alaƙin su suka yi amfani da su sai ce to babu gidan da zai shiga illa da khalawullahu fil saboda kenan waɗancan masu ana dora musu haraji da kuma takis kan abinda za su ka kenan wannan ba ana nihin ala umumihi ba kowane gida kenan wanda zai zamanto ya faddala noma akan mi ibadar Allah kamar yadda ya tabbata wa zalasa sa a wani hadisin maki salasai ke cewa idza tabayatun bil hina wa raditum biz zar'i واخذتم اذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم عنكم حتى ترجعوا الى دينكم annabi sai yake cewa idza raditum bil ina in kuka yarda da cinikayyan ku kawai na tsarin da kuka ga dama musamman tsari na nau'i na riba bai ulina wa raditum biz zar'i kuka yarda ma kawunan ku a bisa kawai noma wa khatwa zanabal baqari kuka riki jela shanu kawai ciwo to sallata Allahu alaikum zullan sai Allah ya labta muku kaskanci la yanzuru ankum Allah ba zai cire kaskancin ba da kanku hatta tarji'u ila dinikum wa taraktumul shahada kuka bar kokarin yada addinin Allah da kuma ciyar addinin Allah gaba kaga kenan noman da ake zancen alakin noman da an same ta gida zai zamanto kaskanci ya shiga gidan noman da zai shagaltar da mutum akan addinin Allah to sai zama mai kaskanci haka kuma ka kalli duk manomin da ya zamanto hammin shi kawai bai damu da addini ba hammin shi wannan zaka kawo cin wahala yake sai ka ga bai ci ba bai sha ba a wahala kawai ka ga yana karewa kuma bai karu da abin ba wani ma sai yayi yaka ya dimbige a rungun kawai sai ya samu wani yaro je dinga kwalhaya yana motsi kawai da wannan ya kawai sai ya ji wata ran kawai ya bude gari ashe ya rarake kawai duka ya shi ka gani diya zai ga gonin rumbubi kawai an samu an yashe kawai shi kenan sai ya ji ya buɗe kawai sai ga gaba ɗaya kawai an yashe an saci to wani mutum tun da duk lokacin da mutum ya shagaltu ya zama yana bautar wani abu sai Allah gama shi da wahala da abin ta yi sa'abdi dinaro dirham wal qatifatu wal khamisa in wuti radiya wa lam yuta lam yarda ta wasa wa takasa wa idha shika falan tahsa annabsa sai ce ya wahala ya taɓe abdul dinaru dirham bawon kuɗi in ka zama bauta kuɗi kake wa dirham ka gani wal katifa bawon shahuda wal khamisa bawon riga in hutu ya radiya wanda shi kawai in ka ga yarda shi da walwala shi wanda ya bashi shi inda aka bashi mai bashi irin na wani mabaraci ko da ran shi yake cewa mai bamu shine na Allah eh na mai bamu shine na Allah kaso dole tsohon kaso na mai bamu shine na Allah ka gani to in uwa tsiya radiya shi kawai in ka bashi kai ne wai lam yutalam yarda mai bashi kawai shine na Allah ka bashi kawai salamun salam kawai aje in ko baka bashi ba kai ne na banza ka gani yace to ta isa wanta kasa wai da shi ka falanta asa in ya kaya ma ta cake shi falanta a sakar Allah ba shi ikon fidda ta sawan takasa ya taɓe ya wahala to irin wannan shi ne shiga ta in mutu ya mai da noma shi ne kawai hammun shi in ya mai da kasuwa ta ce mi hammun shi ma'aikata shi ne mi hammun shi ba shi da dama na zuwa ya koyi addinin da Allah ya yarda mai da shi wala ga iya fatiha wala ga sanin musulunci ingantaccen sanin musulunci irin wanda su suke ba mutane wahala a duniya sai garrama addini ba san koyi ba kuma duk sababin wahala rashin sanin addinin ne saboda Allah bai yarda ba da hutu da jin daɗi a duniya sai ga masu bautar shi saboda bai halicci al'umma ba ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu to jin daɗin bawa yana cikin bautar Allah amma in dai bawa bai yarda ba da shi bawa ne ko bai bautar Allah to zan ce ji daɗi babu shi babu kutunayil kalbi lil harfi wannan babu yana nuna halaccin mutum zai iya tanadar kare don noma kaga in hal an halitta manomi ya riki kare don sau da noma kenan ya nuna halaccin mi noma ɗin to ya halitta gonarka in ana ma sata ko ana ma barna ko dabbobi wasu dabbobi sun dame ka ko rage ka za sai ka tanadi wannan beraye ka tanadi shi ana bi hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu من أمسك كلبا فإنه ينقص له كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية وفي رواية إلا كلب غنم أو حرث أو صيد وله في رواية أخرى إلا كلب صيد أو ماشية yace man amsaka kalban duk wanda zai rike kare fa innahu yanqusu kullu yawmin min amri kira zai rage mai a kowane yini daga aikin shi kira wani yanki na lada illa karbatar kamar tauhidin shi da sallar shi da azumin shi masu kyau wanda aka amsa to kullun kara in yana gidan shi da an waye gari sai ya tsakure lada da an waye gari sai ya tsakure daga hasanata na shi ba wai aikin riya ba aikin da yake ikhlasi illa kalba harsin sai yan kare ne na gadin gona aw mashiya ko gadin dabbobi wani zira ta illa kalba karami sai kare na kiwon wanda yake kulawa da awakai a warisin ko noma ausaidin ko karan farauta wani biyu ya zara ukura illa kalba saidin sai karan farauta au mashiya ko kuma kare wanda yake na kiwo wannan yana nuna mana haramce kakkare kawai don saboda koyi da nasara da ado da kuma kin mutane ka sa koyon da mugunta ce kawai don kin mutane ne ce ka sa yan molan nan sun damu mutane in ba kare ba ka samu sai su yi kaza kawai sai tanadi karen shi wani kuma kawai kawai ne da nasaru sai a ji a siyo kare na miliyika kullum ana ba shi abinci kamar na jika biyar ana ba shi kullum ka gani eh kaga wahala kawo wata a sa bakin kurkuku ka gani eh kaga saboda haka kenan da irin wannan shi haramun in amma kare ne ana damun ka da sata kana da gida ƙarshen gari kullum da ka ba ku isa ba ku huta da rana kaga da yawanci masu gidaje na bakin gari zaka ga wannan duk ba ku isa uku da za a yi ta sassace muku abubuwa to kaga bakara kudin daukar mai gari hanya mafi sauki da ka samu karan shi ke in za a ta sai a kunce shi ka kare da kananan fari shikenan kaga kawai sai a zauna lahiya babu wani matsala ya kabar kayan kama tsakar gida saboda yana da musamman in ka saba mishi ka ilmantar da shi ka gani ka ilmantar da shi ka koya mishi ga abin da zai ga yanda zai kuma dole ka dinga kula da janibin yi mai allura sau da ka aje kenan ya zama darar da wasu ka gani sau da aka kenan wannan ya halitta in dangadi ne amma kawai dan ado dan wancan abin da aka faɗi wannan bai da kyau kaga zai zama ya hana masu zuwa sadar da zumunci ko masu neman bukata ko wani abu makamancin haka ko kuma irin wanda za ka ga maimakin kare na gargajiya wanda kawai za ka zo ba su yi ba ake wai don gwaninta ne sai a je a siyo wancan mai tsare kuma babu wani bambanci ka gani babu wani bambanci da shi da wancan tun da kawai ganin gidanka ne in an shigo ya haushi ya nabbaha to me matsala amma ya je su ka karnukan nasaru wanda ba a gane ma kansu ba su dinga karya mutane gwanda da an yi garaje ne ya shiga shi karan na karyawa ne kawai bi ka taushe kai karya ka shi da ma haka ne na da samu ne ka gani to shi kan shi bai san kan garin shi kuma kullun kana kashe mai kuɗi masu yawa kaga wani hayan aika ya mai sai aika ka za a siyo abincin shi saboda shi na da samu sai kaga wani sai a siyo abincin jika 500 abincin kaza saboda anan ba a siyo da abinci dole a siyo abinci mai yawa wanda ya saba ci to wannan kaga akwai nau'i na almubazzaranci tattare da shi wannan ya nuna halaccin noma tunda har aka bayyana halaccin kalkare don ya yi gadi a nan gurin ba an bata gadin gida ba amma duba da waɗannan ababen in duka gadi ne na kiyayewa mai dukiya to haka gadin gida wani dukiyarka wani abu dai da zai yi wanda yake na amfani wannan ya halitta kuma in shari'a ta halitta abu to wancan abin da aka ce na ragewa lada kai baka ciki in shari'a ta halitta wancan abin da aka ce na shigar mala'iku in kai na karɓanka na halaka ne to bai hanawa mala'iku in su shiga gidanka babu tsimalil bakare lil hirasa wannan babu zai bayyana mana halaccin riƙar ثانية للهراسة للنومة وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقرة لوكتين دون متنك كان سانوا التفتت إليه سيتوي ويغريش فقالت تتي لم أخلق لهذا بأهلتين با لهذا دون والنعم خلقت للهراسة ni don noma aka halice ni قال يجي آمنت بالله أنا وأبو بكر وعمر وأخذ الذئب شاة فتبعها الرائي فقال الذئب ما لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر قال الراوي أنا أبي هريرة وما هما يومئذ في القوم daga abu hurairah ya ce bainama rajul rakibin ala bakar annabi sallallahu alaihi ya ce lokacin da wani mutum cikin banu isra'ila rakibun ala bakara yake saman wata sanuwa ya hau doranta yana bayanta iltafatat ilayhi sai saniyar ta wanga zuwa ga shi na saman nata faqala sai ta ce me lam ukhlaq li hada ba halice ne ba dan a hau doro na khuliqtu lil hirasa ni an halice ne ne dan noma wasu daga sahabbai suke al'ajabi suke al'ajabi ka lura da bambanci da ta'ajjub al'ajabi da kuma mai inkari ta'ajjubi suka yi suke al'abin yake ba su mamaki ba wai ba sun yarda sun yi imani tun da nan san salar ne ayyahu amma abin abin al'ajabi ne ai kaga a samu saniya ta yi magana amma al'ajabi ne sai ma ke ci amantu bihi ana wa abubakar umar ne da abubakar umar mun yi imani da tabbas wannan al'amarin ya faru a lokacin wasu bisu majalisin babu su a majalisin wa qad ibu shatan akuya ta warci wata tankiya fa tafi a harra'i makiyayin ya bi ta da gudu fa qala dhi'u sai kura ta ce mallaha yawmas sabr ta ce wa zai tsare ta waye zai kare ta daga ni yawmas sabr a yinin da namun da za su haɗu da dabbobin gida yawma la ra'iya laha ghairu ranan da babu wani mai kiwo sai ni saboda duke nan mutanen sun mutu ko sababin alloba ko kuma alama daga alama ta ƙurbusa ƙala ya mace ce amantu bihi ana wa abubakar umar da ni da abubakar da umar mun ba da gaskiya da tabbas hakan ya hau ƙala rayu ana bi hurera mai ruwa daga abu hurera ya ce ma huma yau mai izin firkomi a lokacin a majalisin abubakar umar ba su a lokacin ba su shi yasa imam bukhari ya maimaita wannan a fada'il sahaba babu manaqib umar bin khattab babu qawlin nabi law kuntum muttakhidan khalilan hal law nan ma maimaita an biya babu ma zukir an bani isra'ila shi ya sa ma wasu ya suka ce wannan hususiya ce ta banu isra'ila saboda abin a banu isra'ila ma'ana wai a samu wasu abubuwa na dabbobi su yi magana ya suka ce wannan a cin banu isra'ila ne wannan hususiya ce ta su wasu daga malamai suka ce a wannan al'amari hatta da a wannan al'umma ma bayan ai aiko manzo da su hakan ya faru an samu lokacin da ɗaya daga sabai ibn mas'ud ko wannan haka nan in ya faru kurar ta yi magana ya ce to abin mamaki kura ta dinga magana ta ce ai ba abin mamaki ma kamar kai ga annabi can ya bayyana kai kuma kana nan gurin kaƙi zuwa ka ba da gaskiya ya ce to wannan ɗaya na bar dabbobin wa zai tsare min ta ce ka je ka nizan magani ka je ka ba da gaskiya ka dawo ka gani ka gani saboda haka kenan akwai asarin da suke nuna cewa al'umma na haka nan ya faru su abu jahal sun taba ga hakan ya faru haka hakan ya taba faruwa lokacin Abu Sufyan da abin suma sun ga kura ta yi magana a cikin bayan turo Annabi sallallahu makamanci haka nan in ya faru na maganar dabbobi kuma ba abin mamaki bane Allah shine mai iko ba kowane abin magana ba ma kura ta yi magana ba al'umma a cikin bayan aiko manzo sallallahu alaihi wasallam kaga an samu dutsen da yake gaida annabi sallallahu kafi a aiko shi da ban aiko shi annabi sallallahu alaihi ce inni la'arfu hajaran kana yusallimu alayhi bi makka inni la'arfu al'an a makka na san dutsin da in zan huce yana mun sallama a yanzu haka na san shi dutsin uhud manzo da sai ce hadha jabarun yuhibbuna wa nuhibbu wannan dutsi ne yana kaunar mu ko mu ma muna kaunar shi an hau saman dutse ya girgiza annabi sallallahu alaihi wasallam ce isbut ka tabbata bayan da ma alaika biyu annabi ne a kanka wa siddiqun da kuma siddiqi wa shahidan da kuma shahidai guda biyu sai ne murna ce wai da jin daɗi da nan sassa suka hau da murna da jin daɗi kawai sai dinga girgiza don jin daɗi da murna ka sa akwai abin da mutum ne nishaɗi da jin daɗi sai yake girgiza sai nan sassa ce usbut ko kuma a tsoro ne da razani ka sa akwai abin da razani da abin la'alla wannan nuna shauƙi da ƙauna balle ku tattara da alam sassan da ke shingina yana hutuba lokacin da wani matashi wanda yake al'ansari ya yi ma'ayyar shi ta saye mumbari a koma mumbari kawai sai ake jin wannan ku tattara yana kuka kamar kukan taguwa wadda take mai ciki ya ke ji daga cikin kowa ke jin sautin kowa ke ji sai na fusa sai zo ya gama ciki da shi sai aka ji kuma yana shisheka kamar nutsuwa da wancan gari shi ji yake annabi ya mai kushi ne jiya ki an kyale shi ne shi ne yawan ma da ma ce zo sai kenan ya tabbata a Allah ne ya sa tsarin daga inda kuma za koma dinga yin hutuba shi ne aka yi abinda to kaga wannan duka wasu abubuwa ne da suke jamada akwai lokacin da nan sassa ya sa wata bishiya guda biyu su zo su wani ya tambayi shaida nan sassa ya ce wancan su zama su ne shaida wancan bishiyoyi an taba samun raƙumin da ake azamtar da shi ake ba shi wahala ya zo da gudu ya kutsa ya shigo jana ya durkusa kanshi ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzala sai ce wannan raƙumin kuka ya kawo ga abin da ya hudu ga abin da ya hudu ga abin da ya ce har wasu ma daga cikin sahabbai suka ce amma raƙumin da ya yi mu hankali mu za mu gaida ka muna gaida ka tsaye bari nan gaba za mu duka duka muna abin da nan sun su ce lokun ta amir ahadin al'amurta wa ra'an ta su jilin zai ya ce ba a wannan abin allah ne kada yake masu yi su ɗauka su yi raƙumi ke da ya fi mumma girmamawa bari ne su ji da biyu abin nan sau da aka kaga wannan duka ya nuna kenan a al'umman nan ma sama ma da wannan ma yawa kenan sannan kuma da wannan ne wasu malaman suka kawo hujja ga masu haramta namun doki kaga me ya ce bai nama rajulun راكب على بقرة التوب فقالت لم أخلق لهذا خلقت للهراثة قال خلقت للهراثة أهل تيني دمي دنوما to kenan in a ƙa'idar wancan wanda suka ce na doki wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha suka ce illa litarkaba kadai litarkabuha wasina kaga nan ma me lil hirasa sai zama sanuwa kawai menene aikin ta noma kaɗai kenan ba a cewa ba sharar ba abin da sau da lilhiraza kawai ka gani kenan wannan ya nuna hujja ne a kansu kenan wancan ba abin nan ba ne ba shi yasa malamai suka ce to kun ga wancan da aka ce litar kabu hawa zina ba ana nufin wani in ko wannan ne kaɗai he mu dawo nan to sanuwa ma yin zama kawai lilhiraza kadai yanzu a ina ake noma da sanuwa aka ce ka nemo wani ga manomin ma ka ba shi sani ya kace ya yi noman da ita ya san ma ya zai duk da bai da tarakta inda zai sa ya noma da ita wannan yana nuna mana fadalar waɗannan sahabbai ɗin yadda mazala sarasan da kanshi yake bada yake tsaya musu a matsayin shaida wanda kuma su ne za ka ga firka ta shi'a suke la'anta suke zagi suke aibantawa tare da irin wannan ƙolin matsayi nasu wasu kuma za ka ga sukan mai da shi'a abokanansu tare da irin wannan gurɓatacce aƙidai aidiyawa za ka garkuwa da su sun mai da kawai waɗannan diɗɗe ne ka sa akwai da su a ƙa'ida in dai ba ka yi ba izala ko mi ma kai akwai masu ɗanka in kiristanci ma za ka yi kai kai dai karka yi izala in kiristanci za ka yi kawai ka je in kirista ne ma Allah ba da sa izala nan dai ka kai da amma don wani wai ka yi shi ka yi wa duk ba su ba to a to abin da za ka kalla misali kai a kahuri a kahuri ne ka san kahurin da ya kai ɗan hakika a kahuri kai ka san wanda ya kai dan hakika kafirci dan hakika ka san wanda kafirin da ya kai dan hakika kafirci saboda Allah dan hakika wai kai ka san kafirin da ya kai dan hakika kafirci eh shi wa dan hakika fa bai hude albarka kirista albarka ko saboda a wajen bai hude ko a wajen kirista ka dauki misali shi wajen bai hude ko wajen kirista ai ba su auren ya ko kanwa uwa ɗaya uwa ɗaya haka ne to a hakikance kuma wajen ɗan hakika ko ya ko kanwa kowa duk ɗaya aka ce ma wani to in hal ku a wajen ku duka komi abin asali ɗaya ne duka baki ɗaya me yasa kuma aka haramta ya da kanwa da kaza ya ce wannan jahilan masu ilimin shari'a su ne suka ce haramun shi ne mu ma'ai makwabci kawai haramun da yake so kagani to ka ɗauki misali dai tsabar fa abin da aka wani to amma abin da zai baka mamaki sai ka ga mutum a makarantar shi a majalisin shi yana ma ɗan haƙiƙa da rasu yana biya ma ɗan haƙiƙa allon shi amma da zai samu ɗalibi ɗaya ɗan izala zai kore shi daga rana a makarantar zai ma ɗan shi a darasu amma in ya samu zai kore shi zai ma ɗan tatsi ne darsu a gardawan shi da akwai ɗan tatsi ne a gardawan shi akwai ‘yan haƙiƙa a gardawan shi akwai ‘yan shi'a ga ɗaho misali wani amuridan shi da kwai ɗan tatsi ne da kwai ɗan haƙiƙa da kwai ɗan shi'a da kwai ɗan ɗan abin da duka amma duka waɗannan abokan tahiya ne ba su da matsala kawai matsalan kai iza da shi ne ko illa ka gani kwanaki haka ai kaga da koyon da fitacce ne daga shahararru kaga yake ce ma su bella turshi ya ce ɗiyana fulani ya ce ɗiyana fulani kar ku yi izala da ku yi izala lokacin da amur gumi yake zuwa yana wayan musu da kai cewa wannan ta'addanci da kuke wannan rashin mutunci da kuke shi ya isa haka a daina tun da abin ya huce iyaka sai ka samu mace mai mutunci mai daraja sai a zo su ƙazamai wanda 'yan wanke-wanken ta ma ba su kai ba mutum goma sai su neme ta wasu matan su mutu saboda kuttin abin wasu za su je su yi kashi su shafa cikinsu saboda su cawa masalahi abubuwa wanda na ya tasawar na rashin mutunci wasu mutanen suna kwammace a kashe su da yi abin nan a tahi da su gurare to yake ta wani amma ce da ku shiga izala wadda ku yi ke da na da ku shiga izala wadda ku yi wannan abin da ku yi abin da ku shiga izala wadda ku yi wannan kagin wannan waye ba zan ce wannan abin kare ka BBC Hausa duka shi wannan abin duka abin su ba wai da ka lalabo hirar da aka yi da shakuwa ne zaka ganta kagin yace kawai izala ka ku ita da ku yi izala biya na hulami ku da ku yi wannan abin to kagin irin waɗannan duka suna bayyana suna buzawa su wani su ce kai ko zaɓe zai da ku zaɓi ɗan izala ko ku zaɓi kirista ce da ku zaɓi ɗan izala wadda ku zaɓi kirsa wadda ku zaɓi kafin to kaga ba abin mamaki ba ne ka samu wanda don sun gama gwiwa da masu zagi abubakar da umar da abin nan wannan ba abin mamaki ba ne ba ka samu wani haka kuma za ka ga a mawalidi nasu zuba mawalidi ba ne yake da za ka gami wasu dan shi a zuwa yanzu duka a gama a yi shagali kur wani ma ya ce gashi kirista ne ma nan gashi ya bada dan san annabi sallallahu alaihi kirista ma ya san ga kirista ma saboda kaunar manzon ya bada kirista ma amma ku kuna abin ka gani Allah ne Allah tabbatar da mu akan shari'a Allah tabbatar da mu akan shari'a akwai mutanen da an je lahira za su sha wahala za su sha wahala ba mu ja su shiga aljanna amma sai sun ci bakar wahala sai sun ci bakar wahala tabbas saboda sun mutu akan wasu aqidu marasa kyau sun dora kuma mutane kan wasu abubuwan da ba su bane addini kale ka mutane bayan Allah suna san Allah suna son manzo Allah suna san addinin Allah amma an ba su abin abaibai saboda kawai muradin musu saboda kawai muradin musu abinda ma zalla biya min sultan babun idza qalak fini mu'unatan nakhl in yace ikfini ma'unatan nakhl ku isar mini da mu'una wahala ta annakhl mutun ne yace ka isar min da wahalar noma to kaka wani ka isar min da wahala ta noma an radiyallahu qala qalat al-ansar lin nabi sallallahu alaihi wasallam ansar suka ce ma ki sun bayyana bayyana ikhwani nan nakhil araba da bile tsakankanin mu dawa yan uwan mu yan uwan mu suwa muhajirun qala la fa qalu takfuna al-mauna wa nashrukukum fi samar suka ce za ku isar mana tu wahala da dawainiya wa nashrukukum fi samar sai mu yi tarayya da ku wajen ƴaƴan itacen qalu sami'na wa atana kale aka ga karfin zuciya da dogaro da kai irin na muhajirun da ansar suka ce iqsim bainana bainal fannin ya rasulullah wannan dabinin da muka noma a raba shi tunda mu muka sha wahala kuma gonan mu ce a raba akai musu adadin mu rabi su rabi suka ce a sai dai a raba aiki mu da ku suka ce to shikenan tunda mu mallakin mu ce iri namu ne ku ku noma sai a raba tsakanin mu suka ce shikenan mun ji wannan mun yarda da wannan abu Arabi ibn Khadija radiyallahu anha qala kunna aktsara alal madina masdara al mu ne mafiya yawan gurin noma a mutanen Madina kunna nukril arda bin nahiya minha mun kasance mukan ba da haya gona da wani bangare musamman li sayyidil ardi abin ambato ga mai gona din qala fa mimma yusabu zalika wa taslamu al ardu wa mimma yusabu al ard wa yaslamu zalika daga ci da koi wanda yusabu zalika wa taslamu al ard zai samu kuma gona ta kubuta wa yusabu al ard wa yaslamu zalika ko kuma ya zamanto an samu musiba can wannan ya kubuta fanuhina sai aka hana mu kenan wani lokacin noma mun kana da wancan bangaren to sai a je can sai ya hallaka ko kuma wanda ya hallaka wancan ya samu wancan ya rasa wani na sai aka hana wa amma zabuwar wari amma zinari da azurfa falon da kunyon izin a wannan lokacin babu su a da wai tsarin da ake gona ta ce sai ce kama ka noma kana da wancan bangaren ni ina da rafi to sai ka zo ka sha wahala kuma can in sai kone sai na kaga yanzu kai ka tashi a tutar babu ko kuma nan sai kone sai can kaga na tashi ami a tuta babu yace lokacin babu kudi sai aka hana mu saboda ai akwai shahara amma ayi a abu sananne wala kama mu noma in an samu tiya 100 ka dau tiya 30 ka dau tiya 70 wannan kaga sananne wala bari gonar ka gashi ka 100 da kudi kaga shi ma wannan me sananne ne to wancan da aka hana asali saboda wannan jahala amma inda abu ne wanda yake sananne wani abu ne mai sauki mai gona yana da gonar shi kai kuma kana da kuɗi gonan nan tana buƙatar taki tana buƙatar iri tana buƙatar a sa wannan a tada ta in har aka yi haka nan za a iya samun bahu ɗari biyar in shi ne zai iya tinkan shi bahu hamsin ne sai ka ce tuwa in ka ban dama zan zuba kuɗi a raya ƙasa a yi kowa ya ƙwaro kaga wannan ai da kwai taimakeke ne tsakanin mutumin ƙauye da kuma ɗan birni kuma inda haka ma ake yaki kai bahu hamsin za ka samu in alaje bahu ɗari biyar za a samu kaga maimakon ka samu bahu hamsin ya kaba ka bahu ɗari biyu kaga ai kowa ya ƙaru shi ya samu bahu ɗari ku kai bahu ɗari to da haka nan ne kamata gonakin mu ya zama ana yi musu kaga duka an ƙaru amma ka tsaya gonar tsuntsuwa kai baka da kuɗin takin zamani baka da abin da za a je a tare ƙasa a matsabi na bakar ƙasa ko a wahala ne za ka yi ɗan abin da bai kai bai kawo ka sha bakar wahala babul muzara'a bi shatari babul muzara'a bi shatari wannan babe zai bayyana mana hukunci al muzara'a bi shatari ya zamanto an yi yarjejeniya ta yin noma ko yin shuka bishatsari akan cewa kana da rabi ina da rabi ko kana da bangare ina da bangare wannan ya halitta ana abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam amara khaybar bishatari ma yakhruju minha min samarin aw zar'in fa kana yuti azwajahu mi'a wasqin wa 80 wasqan min tamrin wa 20 wasqan shaqiran daga abdullahi bin umar Allah kare da gare sai ya ce manzara sasa ya amala khaybar yayi yarjejeniya da mutanen khaibar bishattari ma ya khurju minha absa za su karbi rabin wani bangare na ma ya khurju minha abinda ake noma min samare ƴaƴan tace auzara ko kuma abin da ya shahi kayan gona fa kana yuti azwajahu mi'a waskan yakan ba matan shi wusqi 100 a ciki samanuna wasqa tamrin wusqi 80 na dabino wa yashiruna wasqan sha'iran wasqi nawa ne ake hudda ma zakka wasqi nawa ake hudda ma zakka eh biyar go to kaga wasqi 100 ka dauki misali wasqi 100 wasqi biyar din shine haddin zakka kaga wajen tiya 280 da wani abu go tiya 280 da wani abu to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan warewa wasqi 100 saboda abincin shekara ne an ce wannan bayan mata na mazalar sassara sun zo sun faɗi cewa a musu kaza sun faɗi wannan diyoyi bayan nan ne sai annabi sassai ke wannan ƙarshe-ƙarshen rayuwar shi sai hudda abincin shekara kawai musu wasu ɗari kaga wasu ɗari ya ishe in dai wasu biyar ake hudda ma zakka to kaga wasu ɗari kowace za ta samu wasu na kusan tara kowace za ta samu wasu tara to kaga wasu tara kuma wajen tiya ɗari biyar da wani abu tiya ɗari biyar da yanka kowace tiya ɗari biyar da wani abu kaga kenan shi ne abincin shekara kowace a namsa sai kan wani in kana da hali kenan wannan hanya ce mai sauki sai ka yi bai korewa tawakali ka sai abincinka na shekara ka gani amma kana da hali a samu kana awo ko kana ɗaukowa buhu ɗaya ga abin kunya ne kamar yawa to wannan na talaka ne wannan na talaka ne amma da hali ya kaso tantantan duka na shekara a shi ɗin magoma wani lokaci haka abuzar a afun ba abuzar ba ba abu sufiyan ba abu sufiyan da yadda ta kakaran shi mughira mun shu'ba radiyallahu ta'ala anhu mughira sun zo neman arme da shi da wani matashi shi kuma mugira da tushe matashi shi kuma tsabtsab ya sha kaya ya yi ado ɗan ƙwambo ne sau da haka an zo mugira an zo su bi ne kuma zaɓa za a rarrabe mugira ya kalli wannan matashi ya ga gashi yaro kuma gashi ya hishi a riga ce to lalle da kwai matsala tun an zo nan gurin in kaga tabbas tabbas mace ta fifita wannan tsoho akan yaro to ka tabbata akwai na a rahun nan laye habibu na man kalla maluhu wala mara aina she ba fi wa kansa ka gani kenan mugira fahimci ta lalle da kwai magana to mugira shi kuma iya daga dahiyatun arab gwanin dubara da wayo a cikin laraba iya daga wanda ake ba da misali wajen dubara irin wanda sun shiga tsaka mai wuya da sarƙaƙiya in za ka lauye sai dai su lauye ka ka sa akwai irin mutanen da ya ka tsara kana a yau ta ƙare mushi bar na yi kaza kana jiran ka lauyo shi kawai ya lauye ka sai ka ga kawai ka zo kana neman ceto kana neman agaji to mugira yana daga waɗannan ana zawa shi kenan aka ce to kowa ya bayani aka tantauna ga iya magana ya kama ganganu aka je aka zo aka je aka zo sai mugira ce to shi kenan kai yaya kake gudanar da gidanka sai ce aini a tsari na yadda nake tafiya ni komi a ka'idance ne komi ni ka'ida ne ya ce daidai da kwandala ne a program ina ba ta sillabi abincin gidana na san tsarin shi na san ranar karewa shi na san da yake kaza kaza kaza komi na kuɗaɗe na tsabtsab suke irin kuɗin nan na yan bari da cikin yan sabon dama da kaga mutum yana sa kuɗi ce na abin nan ka san shi dan bariki cikin yan karamar sabon ɗin nan yan abin nan inda ya ce to ya ce cikin mu gira sai ce ni kuma kawai birgi guda nake ashe banna ma bibiye shi kawai kan ya ƙari hin ashe wani banna kula da bangaren abinci na kawai a sto ne ta ce a kaga wannan waɗan kekere-keken wanda ya ce komi kekere-keke ta ce wannan wahala za a sha wadda in kummace ma wancan tsohon tun da dai shi fa bai mun lissahi shi kuma wanda hukumi a ƙididdige a abin nan to kaga ƙididdiga ba ta da daɗi a yi annan sassan na shekara yake sai ya ware ma na shekara asul yake hudda ma iyalin shi sallarsa wannan bai korewa tawakkali dan ka tanadi abincinka na shekara ko nan bai kore tawakkali imam al-bukhari ya maimaita shi a muzara babu izalam ta tarat sinina fil muzara in ba sa sharadin shekaru ba fil muzara babu muzara akwai lokacin da lokacin da aka tura shi kufa za mai da shi da bususu ai iya daga abin da suka mushi sai suka ce to abin da yayi mu gangamu mu hada kudi kawai mu ce mu gira ya saci wannan kuda kudin baitul mali a tattaro duk wani tsoho ba da shawara ya ce ni shawara da zan ba ku ce kawai abinda sai da na umar ba zai maido mugira ba sau da shi mugira ya hana su su yi wa daga ya ce to in buku su a ƙara maido mugira abu ɗaya ne shawara kusan yadda kuka yi kawai ku yi cikare-cikare ku haɗo min dinari tudu a yi kwamiti a je wajen amirar mu'mini da a gaya mashi cewa mugira da ban musu a maido shi ya saci dinari dubu a kuɗi na baitul mali kuma ni ya ba ma ajiya wannan kuɗin shi ne kenan ga kudinmu yanzu mun maido su sau da haka kenan shi sabon musu a maido shi suka zo suka tattara suka yi kwamiti suka zo su aka tambayi sayari na umar ya kira mugira ya ce mugira ya aka yi haka ga shi mutanen na tuhumar da suka ka ya ce kwarai ya amiral mu'minina lalle na ɗauki wannan kudi ya ce amma me yasa ka amma wannan kudi ba dinari dubu bane dinari dubu biyu ne kagani aka ce to me yasa kai ce wallahi bukata da iyali kagani mutum ne mai yawan aure ina da iyali da yawa nauyi ne mun yawa shine yasa na dauki wannan amma dinari dubu biyu ne ba dinari dubu bane kagani sai fara karkarwa kafashi yace a zan hadu gaskiya yace zan hadu gaskiya ba wannan bane ba dama ba wani abin da ya bani ishiya bai saci komai ba kawai cikare cikare muka yi muka kulla mushi kawai muka yi kagani amirin noma ya sayi da na umar ya ce mugira me yasa ka yardan ma kanka da ka ɗauka ya ce ya amirin mumini na dubara ce ai so ne ya lauye ni shi ne na lauye shi cewa ga shi gaskiya ta fito ka mugira yana da wannan hikima shi su duk inda suka shiga tsaka mai wuya sai kaga sun bulle kuma haka ake san mumini kar ka zama kawai wanda yake abin ka zama tarkake gani duk inda za a lauyo ka to kawai zama to ka lauye inda ka fahimci mutum kaga yana da wannan to tanadi akwai dabaru da ake tanada ba duk abubuwa bane ake saki ko hujja ce ba duka ake saki dole ka rarrike wasu hujjojin ka rarrike na abin nan dan adam ba a tahiya haka dole mutanen musamman mutanen karshen zamani ka gani ka gani dole he da takadan dawo sharikum mozailhum hizara dole ka yi musharaka da mutane amma dole kuma ka dinga mi ka dinga takadan da a tsanaci ana yi ana rike wasu abu ana rike ana rike akwai abin da ba a saki ba duka ba ake saki in ba kuma ta ba ko lokacin da wani da ya dinga ma shaka malam iliya maganganu da abin nan sai malam iliya ɗauko ta tsohuwar jarida ya kakkaɓe mata kura kaga daga nan ba ya ka shiga tsakani ba da ya ɗauko ɗan haska wani abin ne ce kaga dole an san da akwai wani abu kenan ƙasa to irin wannan abu duk suna da amfani wani abu akwai rikodin inda sai ajiye shi akwai kasar inda an yi adana shi sai ajiye shi wata rana da kwai amfani shi. Babul muzara'a yawa, wannan ya nuna wannan sai kuma Imam Bukhari ya maimaita shi a muzara'a mal Yahud, wai ya halitta ma da Yahudawa ma a yi yarjejeniya na wannan, tunda kaga annabi sassa ya da ahalin Khaibar, ahalin Khaibar kuma me Yahudi ne, amma saboda suna da kwarewa. عن ابن عباس رضي الله تعالى annabi أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الكراء annabi sassan bai hani akan alkira haya na gona ba walakin qala an yamna ahadukum akha dayan ku ya ba dan uwan shi kyauta khairu lahu min an ya'khudha alayhi kharajan maluman shi bi mai da ya dauki ya karbi wani haraji sananne ba hana ba haya gona amma wai misali aran ma yana da gona goma da ya amshi kuɗi wajen ka yana da wadata ya ara maka kyauta ba tare da komi ba ya yi alheri akan ya bushe wani abu amma ya halittan ba nan baka da halin noma wancan tsarin da aka waɗi a yi shi babu akwafi ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam kharaj wa muzara'atu wa mu'amalati wannan babu zai mana bayani akan akwafi ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam waqafi na sahabban manzara sa wa ardil kharaj da kuma gona ƙasa wadda ake karɓar haraji wa muzara'atuhum da kuma noman su mu'amalatihim da kuma mu'amala ga ashabul haraji waɗanda aka dora ma haraji an umar radiyallahu ta'ala anhu annahu qala laula akhirul muslimina ba dan musulmi na ƙarshe ba wanda za su zo daga baya ma fatahatu qaryatan da ba zai zama na bude wata wani birni ba illa qasamtuha baina ahliha face sai na raba ta tsakanin mutanen da suka je suka bude wannan garin kama qasaman nabi sallallahu alaihi khaybar kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba khaybar wannan ya nuna kenan halaccin wakafi na saba mazar kenan rabawa a ciyo ga neman guri ko a bude gari a raba wannan ba ababe bane na washi ba ababe bane na washi za a iya sa abin ya zama to wakafi shi yasa sayyidina Umar sai ga yanzu misali an je an bude wancan garin gonakin in aka rarraba su tsakanin wanda suka buda musulmin da za su zo na baya za su rasa me gonakin noma to sayyidina Umar sai leka wannan maslaha din sai zamanto kenan ya bar ma ragon al'umma wakafi wannan kenan yana nuna ba duk guri ba ne misali za a bi duka a sassai da gurare na noma ko gurare na saboda wanda za su zo biya da shikoki su kuma me za su samu kenan barin wasu guraren su zama babe na wakafi abu ne mai amfani yana nuna kuma fadla na wakafi me yake ce ma wakafi wakafi wani abin da za ka ware daga cikin dukiyarka ka ware wasu gonaki misali ka ce wannan gonakin kawai a dinga noma su ana taimaka ma marayi ka ware misali wani gida ka ce gidan baki ne ka ware wani gida ka ce wannan gidan a diddangi na ko famiki na wanda ya gashi ko ya rasa gurin zama ya zo zauna ba hau gidan gado ba a ware wani gida a ce a wannan na gado ne ba a raba wannan zalunci wace ba a raba kai kana da kudi wance yana da kudi kuma ka ware wani gida ka ce ba a raba wani ya mutu ma da talauci bai samu ba a ce wancan gida ne ba a raba shi a wace ba a raba da mutum ya mutu ko gaba ɗin dukiya raba ta ki in wani baban gida zai ce wannan gida a bar shi shi baban gida ya sai gida ba shi kenan bai bari wanda amma kawai ga gahe a bar gida wancan har ya mutu yana da bukata bisa wancan ma a a bar gida kawai mutane suna ta abin a bar shi wai ba a raba ba to amin shi ba amma wani ɗaya na iya sai sai bar shi a baba wakafi shi kenan duk yan uwana wanda ya rasa matsuguni ya zo zamana to wannan shi ake ce mami wakafi wannan imam al-bukhari ya maimaita a jihar babu gani malaman shaidan waka sai a magazi babu gazo to khaiba sannan ƙasa wadda ake karɓar haraji ko gonar da ake karɓar haraji shi ma za a iya kenan za a iya wannan abin da ake karɓa a bar shi a babe na wakafi ko kuma rabawa wa juna babu man ahaya ardan mawatan wannan babu zai bayyana mana hukuncin mutumin da ahaya ardan ya rayar da ƙasa mawatan wadda take matace mataccen guri mutum ne tar da daji kawai gurin da yake mataccen guri sai sassabe shi ya kona ya gyara ya tare ƙasai ya maida gona to shin wannan yanzu an zo lokacin da za a amshi ba a wayayyanka ba ba auna ba kawai shi ne je dajin Allah kurmi ya gyara gurin shi daidaita to ya hukuncin wannan ana aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam man a'mara ardan duk wanda ya rayar da gona laysa li ahadin ba mallakin wata ɗaya ba wani ɗaya bace fa huwa ahab shine mafi cancanta da ita saboda haka in kaje daji ka gyara ka je daidaita ba auna gona naka ne باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجرا معلوما إذا قال رب الأرض مملكين غونا سيتي أقرك إنا تبترك كما أقرك الله كما رند الله تبترك يا كما ما أقرك الله مذكر الله يا رايدك ولم يذكر أجرا معلوما سيباك أران غونا سيتي نا تبتر دكي نا تبتر دوانا غونا غريكا kamar yadda Allah ya wanzar da kai to yaya hukuncin wannan abin wala mai zukur ajira bai ce ba na baka gonan nan noma ta zuwa shekara ya ce wannan gonar rike ta gwargwadon yadda Allah ya raye to wani hukuncin za a yi shin za a karɓa shekara ɗin ko biyu ko kuma mutumin ya mutu za a karɓo a raba gado ko jira za a sai wanda ka ba iya mutu mutu ya ce na wannan gonar noma ta gwargwadon yadda Allah ya raye da kai kwatsam sai mutu to kaka shin wannan gona za ka ci gaba da noma ba za a raba gado ba a maido ta ga magada sai lokacin da ka mutu ko kuma ƙaƙa. an ibn umar radiyallahu ta'ala wa numa annahu qal ajala umar al-yahuda wan nasara min ard al-hijaz ajala umar al-yahuda wan nasara min ard al-hijaz wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dara ala khaybar arada ikhraj al-yahud minha wa kanat al-ard hina dara alaiha lillahi wa lirasuli wa lilmuslimin وأراد إخراج اليهود منها فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاه عمر لا سماع وأريها دقى ابن عمر أنه قال أجل عمر اليهود والنصارى من أرض الحجاز سيدنا عمر يا فتتكي yahudu da nasara daga yankin hijaz wa kana rasulullah lamma zahara ala khaybar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nasara ga khaybar arada ikhraj al-yahud minha ya niyyar ya fitar da yahudu wa kanat al-ardu hina zahara alaiha lillahi wal rasul wal muslimin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nasara akan yahudu khaybar ya zamanto gonakin kasar ta Allah ce da manzan shi da musulmi ma'ana gaba ɗaya ganima ce wara da ikirajar yahudu minha sai niyyar ya fatattaki yahudu daga nan fasalatul yahudu rasulullah sallallahu sai yahudu suka roƙa waje anan sallallahu yuqirrahum biha cewa ya tabbatar da su su zamna an yanka ko amala za su isar mai aikin ta wala hum nisfu sama amma yarjejeniya suna da rabin 'ya'ya. faƙala lam rasula sai annabi sassa ce nuqirrukum biha ala zalika ma shi'na zade mu tabbatar da ku mu wanzar da ku a bisa zama anan gurgurdan ganin daman mu faqaru biha sai suka zauna hatta ajlawan umar ila taima wariha har sai da umar ya fatattake su ya kora su can zuwa ga taima da kuma ariha kaga wannan ya nuna mallakin musulmi ce sannan ko manzo Allah sallallahu ya tabbatar da su zuwa lokacin da Adam sassai ce zuwa lokacin da muka ga dama to kuma kaga tunda ma ya ce zuwa lokacin da muka ga dama kaga lokacin sai na Umar sai ga kawai ba a buƙatar wannan tarin su Allah dai al'umma musulmi sun koya shikenan sai fatattake su aka kora su zuwa can annabi sai ya bar saboda wata maslaha su suke da ƙwarewar noma asali su aka yi sani da wannan wannan raguwa al'umma musulmi ba su ladanci ba wannan abin sai aka tabbatar da su akan su noma suka ce in wasu suka noma ba za a samu ba gwargwadon abin saboda noma khibra ne ya namsa sai tabbatar da su akai wannan imam al-bukhari ya maimaita shi a magazi babu ma kana bi utul muallafa qulubu abinda nafsa sai ke ba wanda ake lallamin zukatansu a ijara kuma babu isarta ajar ardan famata aduma in aka ba mutum aka ɗau haya ƙwadago aka ba mutum ƙwadago sai ɗaya daga cikin mutu ya hukuncin wannan ai da annabi sassan suka yarjejeniya sai zama babu manzara sassan kenan me wannan babu buƙatar a tabbatar da su akai a muzara babu muzara a bishatar wani halu ya halitta ai yarjejeniyar noma kana da rabi ko kana da wani bangare wannan ya halitta ba riba bane ba babin idan lam yatarda sinina fil muzara in ba a sa ba shekaru mutum ne kuka zo kuka yarjejeniya kai da shi ka noma wannan gurin a bisa gwargwadon kaza ba a yanke ba lokaci wannan shi kenan sai a je a yi ta yi kenan duk ran da ka ga dama sai ka ce wani shekarar nan na tsaye da abin kar su kenan kaga wanda kenan me yake mu'akkati ko kuma wanda ba mu'akkati ba yarjejeniya kuka yi da kai da wasu a bisa ku zo mu yi mu'amala ta kaza amma ba sa ba lokaci kaga wannan ka gwargwadon ranar da ka ga dama za ka iya tada mutum shi kenan sai dai kawai ba ka kirdadi lokacin da ya shibka ba amma an yarjejeniya ila ajali kaza to wannan wani dole an cika wa da musulmi ne ko ba da musulmi ba ne ba sai kuma babu zira'a ma al-yahud noma tare da yahud nan yarjejeniya da kafiri ba yahudi ko kirista yarjejeniya ta mu'amala na duniya harka arziki wannan gwargwadon maslaha ne shi ma dan wani shugaba yayi mu'amala ko da yahudu ko da kiristoci ko da wa da kowane irin arne yayi mu'amala ta wani harakan karuwa ba za a ɗauka ba wancan inda ya yi mu'amala ko ya zama ba yahudi ko kaza irin siyasar da shi a siyasa a duniya sai ya ce maka saudiya ta kulla yarjejeniya da yahuda ta kulla yarjejeniya da wane ne ta kulla da ina ne to ita iran inda take kullawa da shugaban waccan kasar loba wanda kaciya ma bashi ba ma gwadda ba ma kiristoci ma da abin da su suna da kaciya su masu kulla da wanda suke ma loba wanda kaciya ma basu ma guza mutanen da ma ba su da kowane irin addini wanda su asali ma abincinsu ma ko zama kakama bai halitta ba ci su gwadde yahudi da nasaran fa da su ka kallo wani abu ka kasa yarjejeniyar da ake tafiya na duniya da mutanen da ba su da addinin kowane irin abu su ba wasu da addini kwata-kwata da wanda su kuma suna da addini yahudi ne nasara ne ka kalli jarabin ka kasa ai ana tahiya bangarora biyu ne ko to sai ka kalli shin waɗanne ne alkur'ani yake mana magana bangaren wasu mu'amaloli ka tsaya ka kalla ka ga waɗanne ne kuma duk irin rashin kirkin da za ka auna wancan janibin sanyi in ka koma wancan ɓangaren na masu cin burburo da kwaɗo da ƙarangarin da komi abinci waɗancan marasa kan gadan in ka je ka ga rashin mutuncin da suke ma al'umma musulmi za ka sha mamaki su da yake bayan kuɗi ne in suka je inda za su ƙaru duk sun san dabarun da za su amma sai ka je wajen suka in za su ƙaru da kai komi za su sana saboda su ai ba su ma yarda ba shi akwai ma Allah kawai su bayan kuɗi ne da ɗabi'a da abin to kaji yadda ake ta yi to a siyasa irin ta shi'a wanda su dama mutane ne masu baki masu surutu da wannan kuma suka yaƙi mutanenmu har suka sa da yawa za ka gaske zagin dau